الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنني أذكر نفسي وإياكم بالمسير الأبدي والمرجع التي لا بد منه والطريق التي لا مهيد عنه أيها الإخوة الأعزاء أذكرنا جميعا بالموت وقرب الساعة وانقضاء الآجال وانتهت الحياة أو كادت ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ونهل إلى قبورنا ذاهبون وإلى البأس والنشور قادمون ولكن كثيرا منا عن كل ذلك غافلون قال صاحب الحكمة قال ابن كثير عليه رحمة الله تمر بنا الأيام تترى وإننا نسوق إلى الآجال فالأين تنظر ولا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل ذاك المشيب المكدر عباد الله ولئن حيينا الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة فإنما بعدها ليس بكثير ولا بعيد بل هي جد قليل وقريب يقول مولانا جل جلاله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب أيها المسلمون لقد قال العلماء أن الموت هي العبارة عن هي هو أن الموت هو عبارة عن خروج الروح من الجسد وقيل هو الصلب والكشف أما معنى الصلب فإن العبد يسلب من محبوباته من بين أهله وماله وولده وجاه قال عليه الصلاة والسلام من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد إش ما شئت فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارقة لقد تكلم عن هذه الحقيقة سبحانه وتعالى حيث قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال جل جلاله أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى وأما أنه كشف فلأن العبد إذا مات انكشف له ما كان خافيا عليه قبل موته فالناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا فإذا ماتوا استيقظوا أيها الناس قال جل جلاله لقد كنت في غفلة من هذا فاكشفنا عنك جطاعك فبصرك اليوم الهديد مآشر المسلمين ينبغي أن نعلم أن نتعلم أمور الآتية أن الموت نهاية كل حي قال تعالى كل شيء هادك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام كل نفس وقال وقال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذا فلا بد منا أن نستيقظ ونستعيد للموت عباد الله فلا محيد ولا مهرب فلا ما فلا منجى ولا مهرب وهو داء الذي لا شفاء منه قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت الهرق بلغت الروح القدام وقيل من راق أي من يرقيه ومن يشفيه وظن أنه فراق أي وأيقن أنه لا طبيب ينفعه ولا علاج يدفع والتفت الساق بالساق أي اشتدت إهدى قدميه بالأخرى وقد كان عليه جوالا إلى ربك يومئذ للمساق عباد الله فإن عباد الله اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا هي دار الغرور وفناء قال تعالى قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد عباد الله لقد قال شمس الدين ابن القيم يقول يقول شمس الدين رحمه الله يا عبد قال ابن القيم رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنك ميت وإنك ستبعث يوم القيامة إذا فلا بد منا أن نستعيد لهذا اليوم لهذا الرحيل إذا وإذا كان الإنسان مسير الإنسان هو الفناء فلا ينبغي أن تغرنا هذه الحياة بزخرفها الفانية وزينتها الزائفة لأنها ليس بدار القرار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أيها الإخوة الأعزة اغتنموا فرصة قبل فواتها والوقت قبل مضيئه يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول قليلا إخوة الأعزة الموت كعص أنت ذائقه وقد ذاقه قبل قبلك أناس من ذوي العلم والسلطان والمال والجاه والع... والمال والجاه اعلموا أن هذه الحياة الدنيا هي دار القرار هي دار الفناء قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها هسيدا كأن لم تغن بالأمس أيها الإخوة الأعزة عليكم بالمعروف قولا وفعلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم سنائع المعروف تقم مصارئ السوء وصدقة الخفي تطفئ غرب ضب صلة وصلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين bayan haka ya ku ‘yan uwa yau huduban mu tana magana akan tuna mutuwa a kowane lokaci yana da mahimmanci in tunasar da ni kaina da kuma ku ga baki daya zuwa ga makomanmu wadda take ta har abadiya ta dindindin da kuma makoman nan wadda ba a karkace mata da titin nan wanda babu wanda ya isa ya kauce masa ya ku taron musulmi ku sani cewa ina yi makaina wa'azi da ku ga baki daya da mu ji tsoron Allah mu tuna ranar da za mu bar duniyar nan mu sani cewa hakika kiyama ta kusa yankewar al'amari na ajalinmu da aka yanko mana lokacinsa yana gudana sannan ƙarshen rayuwa tana ta ƙara tahowa duk lokacin da agogo ya buga da duk lokacin da rana ta faɗi lokaci ne da kake ta kusantar kabari kana yin bankwana da duniya mu sani ya ko bayan Allah babu wata rana wadda za a ce gashi ta fito ta ce muna kusanta kaburrukanmu muna yin bankwana da duniya lalle hakika mu sani cewa lalle hakika mu sani cewa tashin alkiyama da ta yadda matattun nan da Allah ya yi alkawari wannan al'amari ne wanda yake rubutacce babu makawa a kansa sai dai da yawa daga cikin mutane sun gafala da irin wannan lokuta da kuma wannan rana wani mai hikima ibn kasir a cikin muqaddimar littafinsa yake cewa kwanakinmu suna ta wucewa a guje kuma mu ana kora mu zuwa ga wani lokaci yankakke idanuwanmu suna kallo babu abin da suka iya yi ku sani cewa ya kai saurayi babu wata rayuwa ta samartaka da za ta dawo idan ta riga ta wuce babu kuma wata furfura wadda za ta soma fitowa sannan kuma wayi gari ta zama baki a'a in ɗaya ta soma bare fari to alama ce da ke nuna watan wata rana duka gashin zai zama baki ga baki daya wannan kuma alama ce da ke nuna cewa ana tuna maka cewa ka kusa komawa zuwa inda ka fito ya ko bayan Allah duk da muna rayuwa a irin wannan lokaci wanda muke magana kuma muke numfashi to mu sani abin da ya riga ya wuce abin da zai biyo baya dan kaɗan ne in an haɗa shi da abin da ya wuce sannan kuma abin da ya saura ɗan kaɗan ne idan an kwatanta shi da abin da ya riga ya wuce hakika mu sani cewa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya tabbatar mana da wannan hakika a cikin faɗinsa da yake cewa ka ce mutuwan nan wannan mutuwar wadda suke guje mata ka ce kamar suna matsawa ne kusa da ita lalle hakika za a mai da ku zuwa ga ubangijinku sannan zai ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa ya ku dandazon musulmi lallai hakika malamai suna cewa ita mutuwa wani yanayi ne kawai na fitar rai wato daga cikin jiki wato canzawa ce daga wani hali zuwa wani hali yanzu halin da kake ciki kana numfashi kana ci kana sha to kuma idan aka zara ran to ka shiga cikin kuma wani hali wata rayuwa ta daban wanda babu wanda ya san hakikaninta sai Allah shi yasa wasu malamai suka ce ita mutuwa abinda ake kira mutuwa abinda ake nufi da ita shine zarewa wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ita suka ce ainihin yayewa ma'ana ta farko idan mun dauke ta abinda ake nufi da mutuwa ana nufin ainihin zara mutum abinda ake nufi dan adam za a cire shi daga cikin waɗanda yake kauna a cikin iyalansa a zare shi daga cikin dukiyarsa a zare shi daga cikin ƴaƴansa a zare shi daga kan mukamin da yake cikinsa sai a zare komai sai ya rabu da 'ya'yan ya rabu da dukiyar ya rabu da iyalan ya rabu da matsayin ya koma wani wuri shi kadai kamar yadda dama shi kadai ya zo to kuma haka gashi yau kuma zai koma shi kadai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin jibril jibril yake ce masa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka rayu irin rayuwa wadda aka tsora maka ita lallai hakika kai mai mutuwa ne sannan ka kaunaci wanda duk zaka kaunata a yau lallai kai hakika tabbas mai rabuwa da shi ne duk irin yadda kake son sa zaka rabu da shi wata ran ya ku bayin Allah hakika wannan hakika da Allah ta'ala ya bamu labari a cikin ta cewa annabi zai rasu Allah ya tabbatar da ita a cikin littafinsa yace ya kai wannan annabi lalle hakika kai mai mutuwa ne sannan kuma su ma masu mutuwa ne sannan zuwa ga ubangijinku za ku yi jayayya ranar tashin kiyama tsakanin kai da su da ba su yi imani ba Allah ta'ala ya ce dangane da annabinsa shin yanzu idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah shin ku za ku dawwama ne ai tun da ya riga ya mutu to hakika kowa ma dole sai ya tantani mutuwa Allah ta'ala ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zanto ba ya ce manzo ne na Allah hakika kuma manzanni da yawa sun wuce gabaninsa shin yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi a fagen fama sai ku juya da baya ku bar musulunci dukkan wanda ya bar musulunci to sai bai cuci Allah da komai ba hakika ya ku bayan Allah ubangiji bai sanya ma wani rai ba dawwama daga cikin ainihin yan adam gabaki daya duk yadda lokaci ya tsayi watan wata rana za a ce kar duniya idan muka dauki ma'anar mutuwa da cewa ainihin yayewa ne abinda ake nufi dan adam yayin da aka karbi ransa za a yaye masa abinda da ya kasance baya gani kafin mutuwarsa dukkan mutane bacci suke yi amma lokacin da suka mutu sai ya zanto kamar sun falka daga bacci ne a yanzu a lokacin da kake ji kana magana kana ji kana gani kana numfashi akwai waɗansu abaibai waɗanda suka koyi gabarinka ana gani wato ba za ka iya gani ba a yanzu ɗan adam ba zai iya ganin mala'ika ba ballantana ya iya ganin wutar da Allah ya tanaji ko aljannar da ya tanaji to amma ana zara ransa kuma to shi kenan sai ga abin da da ya face masa Allah ta'ala yake cewa hakika da ka kasance a cikin rafkan ruwa da dimuwa to a yau an yaye maka wannan yanar da ke idanka ganinka mai tsinkaye ne zuwa ga dukkan abin da da baka iya gani hakika daga dan adam ya mutu to a lokacin zai ga mala'ika a lokacin zai ga gidansa ko dai gida wanda yake na ni'ima Allah ka sa da mu a ciki ko kuma gida wanda yake na azaba Allah ka tsare mu ya ku taron musulmai hakika ya dace mu fahimci wasu al'amura kamar haka dangane da abin da ya shafi rayuwa mu sani cewa lalle ita mutuwa ita ce ƙarshen rayuwa ga baki daya Allah yana cewa dukkan komai zai hallaka babu abin da zai saura sai zatin ubangijin ka shi kadai a wani wurin Allah yake cewa dukkan abin da ke bayan ƙasa zai kare babu abin da ke wanzuwa sai zatin ubangijinka mabuwayin ɗaukaka da karamci manzo Allah sallallahu a wani wurin Allah ta'ala yake cewa dukkan ƴan adam dukkan mai numfashi kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa idan to tunda mun riga mun san shine babu makawa to ashe kenan babu wajen gudu babu wajen tsira sai zuwa ga Allah ita mutuwa ita ce ciwon nan wanda baya da magani ita ce ainihin wato titin nan wanda babu wanda ya isa ya kauce masa Allah yana cewa bari dai lokacin da ƙwauri ya haɗe da ƙwauri numfashi ya zo sama yana ƙoƙarin ya fito sannan a lokacin za ka ji majinyata suna cewa a kai shi asibiti ina mai magani amma shi ɗan adam ya riga ya tabbata a wannan ranar zai koma zuwa ga ubangijinsa ne ya tabbatar cewa babu wani mai magani ko likita da zai iya yi masa amfani babu wani magani wanda zai kare masa wannan mutuwa ƙwauri ya haɗe da ƙwauri ɗan uwansa kafafuwa sun lankwashe ba za su iya tashi ba sannan kuma idanu an tsokane su ba sa ganin komai sai mala'ikun da ke a shirye domin su zartar da umarnin ubangiji idan lokaci yayi Allah ka ba mu sa'a tafiya ya ku bayan Allah mu sani cewa lalle wannan al'amarin duniya duk yadda mutum yake santa da yadda ya gina ta watan wata rana zai zanto cewa tarihi a wani lokacin ma za a nemi wanda ya san tarihin ma ya rasa idan wannan shine makomar dan adam wato shi ne daga wanzuwa zuwa lokacin da babu shi to ashe bai dace ba ashe ɗan adam ya rudu da wannan rayuwa wadda take kararriya kamata ya ɗan adam ya kalli mai ya tanaza domin kwanciyarsa ta har abadiya lokacin da za a bashi shi kadai zai fita shi kadai ya kwanta shi kadai an kwantar da shi a cikin kabari kuma zai fuskanci sabinsa shi kadai kada mu rudu da wannan duniya da kawace-kawacenta wadda take mai karewa lalle ita duniya gida ne wanda yake na rudu hakika ubangiji ya ce duk abin da ke cikinsa kuma zai kare zacin ubangiji ne kawai zai saura wani wurin ya ce dukkan abin da ke bayan ƙasa zai hallaka ya ku taron musulmai ya ku taron ƴan uwa musulmai muribanci wato lokacinmu kafin rashin lokacinmu ya zo kalibanci wato samartakarka kafin ainihin wato lokacin tsofa ya zo hakika ibn al-qayyim yake cewa a cikin littafinsa yace ya kai dan uwana kafan shi kanka a yau domin yau ne ake cin kasuwar a tsaye take sannan kuma kana da kudin a cikin aljihunka sannan hajar da ubangijinka yake saidawa arha gare ta dan abu kaɗan za a ce an baka aljanna yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim hajar da ubangiji yake tallata sauki gare ta kana da ainihin lafiya ga numfashi ga dama an baka to je ka kafan shi kanka a ciki sai ibn al-qayyim yake cewa da sannu lokaci zai je ma waccan kasuwar lokaci zai je ma waccan kaddarar da ake sayarwa lokaci zai zo mata wanda ba za a baka dama ba ko da kana da fan taba sama baka da lokaci wanda zaka ci wannan kasuwa wannan shine lokacin da dan adam zai koma zuwa ga ubangijinsa lokacin da mala'ika ya masa sallama to idan bai dace ba kenan dan adam ya rudu ya ku taron musulmi gabaki daya ina yi mana wa'azi da ni kaina da cewa mu fahimci cewa duniyar nan mai karewa ce dukkan abin da ke cikin ta ko mai karewa ne hakika mutane da yawa sun tafi waɗanda sun gina duniya irin gina wadda ba mu yi mata ba waɗansu sun tafi wanda sun fi mu jarunta irin jaruntar da a yau ba mu da ita masu hankali sun tafi wanda sun fi mu hankali irin hankalin da yau ba mu da shi ma'abuta ilimi wato mutuwa ta ɗauke su haka waɗanda suke sarakuna da masu sarauta waɗanda suka baza mulki irin mulkin da a yau babu shi a yau duk sun tafi yanzu sun zama tarihi hatta kabarinsu ma ba za a iya ganewa ba masu dukiya da yawa sun tafi waɗanda suke da ainihin matsayi babba duk mutuwa ta kai su kabari yau sun waye gari kabaru kana ba a ma labarin su ga baki daya saboda haka yake da mahimmanci ya ko bayan Allah dukkan wanda yake da hankali ya ribanci lokacinsa kafin rashin lokacinsa ya zo Allah yana cewa ku sani rayuwar duniyar nan kamar ruwa ne wanda Allah ya saukar a sama sai ya haɗu da tsirai da ke a cikin ƙasa sai ya fitar da tsiro ana nan ana nan tsiran nan yana ta girma zuwa wani lokaci sai ya soma fatsi-fatsi zuwa wani lokaci sai a girbe shi zuwa wani lokaci kalmazin ya zama tuttuka kai sai a wayi gari tuttukan ma da alamar ta babu to haka dan adam yake ya rayu shi ba kowa bane ba ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya kwatsam sai a ce ya mutu tun ana kallon 'ya'yansa ana tuna shi 'ya'yan ma sai a ce sun mutu sai jikoki tun ana kallon jikokin ‘yan kaɗan ke iya tunanin waye kakansu wata ran da jikokin sun ƙare shi kenan labarinsa kuma ya riga ya ƙare an rufe caftarsa ya ku ‘yan uwana musulmi ya ku ‘yan uwana masu daraja ku sani cewa maza Allah yake cewa alaikum bil ma'arufi qawlan wa fi'lan ina gargadinku ina horonku yau kasance masu yawan aikata alkhairi ta hanyar zance da kuma aiki hakika maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikata alkhairai wato wannan yana kare mutum daga cikin mummunar cikawa yin aikin alkhairi yana tseratar da mutum daga musibar da take zuwa ga musibar fitar rai sannan maza Allah yake sadaka wanda aka yi ta a koye tana tafiyar da fushin ubangiji kamar yadda ruwa yake kashe wuta sannan kuma ku sani ya ku bayan Allah manzon Allah yace sadar da zumunta wannan tana ƙara ma mutum a ciki ana ƙara ma mutum lokacinsa wato ana ƙara masa albarkar lokaci sai ya zanto yayi abin da ya dace a lokacin da ya dace sai ya zanto kafin ya bar duniya duk abin da yake son ya cimmawa Allah ya bashi dama ya cin masa idan yana sadar da zumunta sannan ku sani ya ku bayan Allah manzo Allah yace wa kullu ma'rufin sadaqa dukkan wani aikin alkhairi da zakai sunan sa sadaqa sannan ku sani yake cewa wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi akhirah wadanda suke mutanen kirki a yau to idan an koma can ma su mutanen kirki ne sannan wadanda suke mutanen banza a yau to in an koma kiyama ma su mutanen banza ne muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin mutanen alkhairi kada ya sa mu cikin mutanen banza muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba kafin mutuwan mu ta zo ya azurta mu da cika mana burin mu waɗanda suke na alkhairi kafin lokacin komawa ta zo abinda duk muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladarsa ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر أكبر الله لا إله إلا الله